إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Rajab wata na bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci wanda aka bashi suna na Umar bin Khattab a ci gaba da darasin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wanda ɗaya daga cikin malaman musulunci a Sheikh Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya takaita littafin Sahihul Bukhari dan sauƙaƙewa amsa har da cewa da kuma koyan ibadar Allah subhanahu wata'ala ta hanyar karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ida kitabul hajji yau zamu ci gaba da kitabul umra kitabul umra shine kitab na 20 da shidda a wannan littafi mai albarka kuma kitab din yana karkashin hadisi na farko a kitab din shine na Abu Huraira wanda shine hadisi na 852 hadisin yana karkashin tarjamar da Imam al-Bukhari asalin as-sahih al-jami ita ce babu jubil umratu fadliha baban da zai karantar da mu wajibcin umara da kuma fadla wadda umara take da al'umratu lugatan a yaren larabci a ziyara ne ake nihi da al'umra in larabawa suka ce al'umra a ziyara amma a shari'a shi ne ziyaratul baitul haram bi shuruɗin makhsusa ziyarar ɗakin allah mai alhurma da wasu sharɗa waɗanda aka keɓanta wannan shi ake ce ma umara a shari'a shi yasa da za ka je kawai ka ziyarci ɗakin allah ba tare da ka cika waɗancan sharuɗa ba na daga ɗauka harama daga miƙati ɗawafi tsakanin safa da marwa sannan kuma da sa'a ɗawafi a ɗakin Allah kai komo sa'ayi tsakanin safa da marwa wanda su ne rukunai sai kuma wajibobi da kuma mustahabbai kaga ba za a kira ba wannan abin da sunan umara an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila al umratu kaffaratu lima bainahuma yin umara zuwa umara karkarar zunubi ne na kusakuran da yake tsakankanin su wal hajjul mabrur hajjin da aka nufaci Allah da ita laysa laha laysa lahu jazaa'un illa al jannah batta da sakamakon da ya wuce aljanna wannan hadisi ya nuna mana wajibcin umara sannan kuma ya nuna ya mana nuni a fadalar da umara take da umara ɗaya ce daga cikin ibadu masu fadala a gurin Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar a cikin jami'a ce tabi'u bainal hajji wal umra ku dinga bibiyar tsakankanin hajji da umara فإنه ما تكفران الذنوب سنا كنكروا الذنوب والفقر ذنوبي da talauci kama yan kama yan firkir khubsal hadid wa zahabil fita kamar yadda zuga zikin makera yake karkadewa kamzo na bakin kare da kamzo na azurfa da kamzo na zinari to haka bibiyar tsakanin haji da umara yake kadewa yake kore talauci game yin wannan kaga wannan fadila ce daga fadila ta hajji da umara sau da haka duk mutumin da zai je haji ya haɗa da umara ya je haji ya haɗa da umara ya yi haji ya yi umara to wannan yana zama mai kankara zunubi sannan kuma yana karkaɗe yakan raba shi da talauci nan mala ya ce wujubul umra wajibcin umra malamai sun tattauna akan shi umra wajibi ce a rayuwa mutum ya so ɗaya ko ba wajibi ba ce wasu tafi akan rashin wajibcinta aure rajihi wajibi ce umra babu mani tamara qabla alhajji wannan babu zai bayyana mana hukuncin mutumin da kafin ya hajji sai umara umara ta yi mutum ya je ya umara sai bayan ya yi umara je hajji ko kuma a sai bayan ka hajji ne za ka yi umara kamar yadda Allah ya ce a kimmul hajji wal umrata lillah ku cika hajji da umara saboda Allah to mutum ne kafin ya hajji sai je umara ya matsayin wannan umara ta shi an ibn umar radiyallahu anhuma annahu su'ila an al-umra qabla al-hajj an tambayi sahabi manzo Allah sallallahu Abdullahi ibn Umar dangane da hukuncin mutum ya umara kafin ya je haji fa qala ya ce la ba ai babu laifi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira zuwa madina ya yi umara guda biyu wadda annabi sallallahu ya yi umara wadda take a shekara ta shida da hijirar shi ita ce umara wadda take ta hudaybiya ya yi umara a shekara ta bakwai umratul qadiyya sannan kuma ya yi umara a shekara ta takwas sannan kuma ya yi hajji tare da umara kaga kafin ya yi hajji sai da ya umara guda uku sallallahu alaihi wasallam sau da haka mutum zai iya zuwa yi umara kuma ya so daga bayan Allah ya ruwace mishi ya yi hajji ba lazim bane ne kai hajji ka yi umara wa kala ya ce ita mara nabi sassan kabla an yi hujja sai ce manzala sassa ai ya yi umara kafin yin hajji babu kame ta mara nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu zai bayyana mana manzala sassalam umara nawa ya yi وعنه رضي الله عنه أنه قيل له daga ibn umar an ce mushi kame tsamarar nabi sallallahu alaihi wasallam umara nawa ce manzo sosai a rayuwar shi al arba'an sai ce umara hudu ce ma ke ihdahunna fi rajabin yace ɗaya daga cikin su ma a watan rajab yayi ta qala al qa'il wanda yake tambaye shi shine urwa bin zubair yace fa qultu li aisha sai na ce ma aisha ya umma ya ma'aihiyata, ala tasmari na ma'aikulu abu abdurrahman ba ki ji abin da ablaibin umar yake faɗi ba ala ta ce ma'aikulu ta ce mine ne abin da yake faɗi ala sai ce ya ƙule na ce annar sula sai itamar arba umarati manzana sassa ya umarori guda hudu idahun da fi rajabin ɗaya cikinsu a watan rajab ala sai ya shi ta ce yarhamu allahu aba abdurrahman Allah ya ji kan Abdullahi bin Umar ma kamar umratan lalle manzo Allah sassan bai ba umara illa huwa shahidu wace ya halarta wa ma tarammara fi rajabin qatun amma hoda da Allah sassan bai taba yin umara a wata rajab wannan asari Bukhari da ya fitar da shi daga Mujahid yace da ni da Ibn Zubair mun shiga gura Abdullahi bin Umar yana zamne ila hujrat Aisha ya ma jingina bayan shiga ɗakin Aisha ya ce wa idan nasu salluna fil masjid salatu duha sai ga mutane na a masallaci suna sallar wallaha ala ya ce fasallahu an salatim sai muka tambaye shi a hukuncin wannan sallar da suke ta wallaha a cikin masallaci fa kala ya ce bid'atu ya ce wannan ai bid'a ce ma'ana ya za su zo su a masallaci su dinga salatu duha ko da ko salatu duha sananne abici wajen manzala zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam to amma kaga ai a kawo ta musallaci a dinga yin shama'a wannan bid'a ne saboda ibada tana iya zamantowa bid'a in an canza mata kaifiya ga yadda mazalar sassai ke tsaye aka canza mata yanayi kaifiya kaga wannan sauye kaifiyar ya mai da ibada ta zamanto bid'a ibn umar ya ce bid'a wanda yake nuna maka ba wai yau bane aka ware cewa kaza bid'a ne kuma ba wai yanda wasu bane har yanzu ba su fahimci ba me ake nihi da bid'a wani aka ce bid'a sai fahimci kamar irin kwarke su wani kiɗi irin abubuwa dai marasa kyan nan su ke ɗauka wai su ne bid'a su wannan abubuwa ababe ne na haram fasikanci rashin ɗa'a batsa amma ita bid'a wani fasikanci ne amma kuma wanda yake da alaƙa da addini wancan fasikanci ne shi khariji ne ba jingina shi ba ga addini me shi ma ya san cewa fasikanci yake to amma ita kuma bid'a wani fasikanci ne amma kuma wanda aka raba shi a cikin addini to kaga dole shi sai mai basira ne zai iya ganawa saboda alakanta shi da aka yi da me da addini saboda ai kaga yana daga fasikanci rashin da'a a samu cewa abin da ba Allah ya ce ba ka ce dole shi za a mushi ba manzala sassa ya ce ba ka ce dole shi za a mushi ashe kaga cewa kaza bid'a ne kaza sunna ne tun zamanin sahabbai wannan abin da suka kulla bid'a suke faɗi kuma shi wannan abin ba a kiran shi fitina kamar yadda wasu ana cewa kaza bid'a ne kaza kaza ne sai su ce ana neman tashi hankali da rashin zaman lafiya in ba a bayyana da bid'an ba ya za a yi asanta ainihin an waɗe ta ne an bayyana cewa kaza bid'a ne za san shi in kuma abu bid'a ne ake ba a kallon wane ne ke a ce ya zaka ce abin da wane yake a ce mai bid'a ibn umar ya ce lalle wannan bid'a ne sannan kuma sai suka ce mai to umara nawa manzala sassai sai ce lalle umara hudu hidahun na fi rajabi sai ma a cikin wata rajab ya ce fakari na an na rudda alaihi sai muka kyamaci mu mushi raddi fakari na an na rudda alaihi sai muka kyamaci mai da mushi murtani an muna nan sau da nihe muka ji nauyin mu mu mushi murtani wasami na asina na aisha sai muka ji asuwaki ko zuba ruwa na aisha sai urwa ya ce ya umma ya ke mahaihiyata saboda kaga ai alkhalatu bi manzalatul um alkhalatu bi manzalatul um kanwa uwa ya uwa in kace mata ba kace khala ba sai kace mata umma yayi saboda alkhalatu bi manzalatul um kenan ba koda ba kace mata ba khala sai kace mata umma yayi ba za ce ba ka jingina zuwa ga abin bangaren abin da ya shahi ma'ahi shine baka intisabi zuwa ga wani sai ka ce ammu sai ka ce kaza amma ita uwa kenan alqalatu bi manzilatul um bakare na an rudda ale yace ya muka kyamaci mu meme da murtani kaga da wannan ne malamai suke cewa salaf suna leka mataki mataki da dabaka dabaka koda kuwa suna a mataki na ilimi ɗaya to sukan duba wasu abubuwa na shekaru da kima in ba manta ba lokacin da aka yi tambaya majalisar manzo da sallam wanda ibnu umar ya fahimci tambayar amma ki ba da amsa kuma ya kawo hujja da cewa saboda akwai abokar akwai umar akwai wanda suke tsare kuma a yi shi haka ibn abbas sai rina umar ya yi tambaya yana majalisin ya ki ba da amsa saboda ya ga shi ne yaro a cikinsu sai umar ya ce to kai me za ka ce sai da aka nema sannan sai ce kaga saboda me lek akwai wasu masu shekaru a nan gurin sai ya duba wannan janibin shi yasa za ka ga kenan nan gure suka ce muka ji nauyin mu mai raddi malamai suka ce lalle yin raddi ga wanda yake ya khalafa yayi ba daidai ba wannan wajibi ne a bayyana da wannan sai dai akan dubawa abubuwa waɗanda suka shahi kuskure ko kasa a samu wani wanda yake na ƙasa ya leka waɗansu wanda suke da tsabaka sama da tsabaka tashi wanda suke tsare kun malaman shi ko tsare kun malaman malaman shi shi kuma ɗan tsugulutu kawai ya niya ɗan uwana ba kama fahimci sunan ba wancan shekara talatin yana karanta sunan ya gaje ya ga wasu abubuwan da an faɗi wasu abeban yana gama dole za a ɗaga ƙafa su saboda ya yi tajariba ba a samu nasara ba tun a baya sai aka canza wani salokin kuma yanzu a samu wani ɗan tsugulutu shi kuma yanzu waɗancan duk baki ɗaya rinka maida musu murtani ya dinga musu kaza yana ta caccaka su to kaga wannan magabata suna takatsantsa saboda laysa minna man lam yarham saghirana wa yarfa haqqa kabir yin raddi wannan wani abu ne wanda yake sanne ne ma minna ila raddun wa mardudun alai ila sahibi hadha al amma dole yana da tawabit akwai ka'idodi dole aka leka wannan janibi ke saboda taka iya yiwa ma ban ma fahimci abin ba nawa ne zaka ga misali za su zo su yi ta bambama ka abu su yi ta abin da su yi ta badda'awa da kawurta da rabbarawa kuma in malamai suka zo suka zamna da su a rasu huna sai kaga kuma kawai shi kenan sun ji kumiyar kaga irin haka yana faruwa akwai matasan da Sheikh Abdul Wahab Abdullah hafizahullahu ta'ala ya tashi lokacin suna Madina ya tarar da su sun dauko da zahi lokacin ana tabbata wai irin waɗannan wanda zaka ga wai raddi ne waza amma yanzu misali ya dauki karatunka sai aika ma wani a chat wai shi ake so wai ya shi ya ji shi a can sai kuma ya faɗi hukuncinka eh yanzu wai darasin za a ɗaukawa sai a aika ma malamin ya ji sau da haka shi can gurin ya ji ya jarraha musu wannan malamin kasa ai sai su fi hawa da halam yanzu ko malami yana da kasar ya fi dubu kawai sai ka ɗauki wata ƙita ko wani kasa ɗaya ka aika ma wani sudan ko ka aika mai chad ko ka aika mai kaza wai ya ji ƙita alƙira a wani ya jarraha maka shi kuma yanzu shi in ya ji shi ma yanzu ka zo ka yi hukunci da abin da wani Allah mutumin taraja wani Allah taraja mutumin ka gani yanzu misali akwai kit'a kwanaki wadda kit'a wadda mashahur Hassan Al Salman hafizahullahu ta'ala take yawo lokacin da marigayi na abin da awal albani Allah karɓi shahada shi suka zauna da mashahur mashahur ya nabbaha shi akan waɗansu ababe na da'awa wanda da ake kai na kuskure ya gane kuma taraja ka gani har ma lokacin da ya rasu mashahur yake maganar cewa gashi albani kaza kaza Allah ya ce da rahama an zauna da da yana da kaza kaza ra'ayi kaza kuma taraja akan wannan wannan ka gani to misali za ka iya samun malami ya ba da fatawa kan kaza saboda ai ba masu ne ba kullum hatta da magabata maza ka an dawo daga da an wasu ala kaza an yi kaza in ka ɗauki shag nasiru albani ka gare a wannan da karnin ma wanda ya kai shi ilimi na hadisi amma ka leƙa misali tarajuat wanda ɗaliban shi suka rubuta tasiri ko ta ta'ifi wanda albani ya sa kuma taraja al mujallar biyu aka yi a kawai ka gani to kenan wannan ba wani abin mamaki bane amma a ce wai ka dauka ka aika ma wani malami wai karatun wani malami ya saurara wai ya jarraha ba shi ya ma hukunci a kai shi kaga ai abin zaka ga yan uwa sun dauko abin da sai saboda haka ya sai ya ce urwa sai ce ya umma ala tasma'ina ma yaqulu abu abdurrahman wai biki ji ba abinda abu abdurrahman yake fadi yanzu anan me mahallin shahid yace sai muka ki mu zaman to mun mushin raddi sai muka yi kaga ai wani kuskure ne ibnu umar ya fadi kuma sun gane kuskuren ne amma sai kalli tabaka ke ibnu umar su kin he ba su ce mushi ba kaza kuskure ne sai suka duba wadda take tsarin shi aisha radiyallahu ta'ala kagan sai suka duba saboda malamin su ne ita kuma Aisha tsaran karatunta ne saboda tana daga muksiruna yana daga muksiruna sai suka fadi mata faqalat Aisha fa qultu li Aisha ya umma nace ma Aisha ya ke mahaiyata ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman wace ji ba fatawar da Abu Abdurrahman yake yi qalat tace ma yaqulu me yake cewa kenan ba laifi bane ka ji wani malami tabbataccen malami ko ka taba karatu wajen shi ko kuma yana daura sai ka ji ya kuskure sai ka leƙa wani malamin da ya kai shi a shekaru ko ya yi kaza ya ce wane ya yi kaza zai yi zamantawa hanyar da zai ɗauka ka gani kuma za ka yi samun lada amma kawai don in nemi suna ko don nemi kaza in zo ina bai fahimci ba abu kaza wane ne don ni a gane cewa ni ƙofa ba wasa ba ne. Ka gani? Saboda haka, ƙala ya ƙul, yana ci hanyar sulula ɗaya tamar arba umaratu, annabi sun sai umara hudu idan hunna fi rajabi. Ƙala Aisha sai ta ce, yar hamun nahu a ba abu Ka gani kuma, kaga kuma tsarin raddin yadda ake ci. Ta ce, yar hamun lahu, kai da tafara da mushi addu'a. Yar hamun lahu, Allah ci kan. To, kaga tsarin da ake tafiya, afan lahu an fulani. لو قال كذا لكان صعب رحم الله فلان لو لو لو قال كذا لكان هو كذا kaga wannan abu yahe da kame addu'a ka jinjina kuma ya tace aba abdurrahman maimakon mata ai ana mamta alkunya dan a girmama shi kaga yi bata ce ba ibnu umar sai ta ce aba abdurrahman saboda da kai kimantawa da darajantawa da abin mutum ne aqida kuda tare ku bai gogorba yawanci ma gurin shi kai karatu mafi yawa waɗancan malaman da ake jara ake cewa kaza duk gurin su muka fahimci aqida duk su ne ne suka koya mana yanzu mun yi karatu wajen su mun saurara ko an tsari ta mubashar ko kuma misali ta shari'a ko ta kaza almuhimmu dai su ne suka shimfiɗa maka hanya ko falau qabla ma baka bakaitu sababatan bi suda shafaitu nafsu qabla tanaddum walakin bakat qabli fa yajri bukan buka fa qultu al fadl lil mutaqaddim kaga wanda ya gabace ka ayyana da daraja kanka shi shimfiɗa maka hanya inda ba dan shi kai da baka samu hanya ba to yanzu kenan sai aka samu wani kuskure ko wata zamiya yanzu shi da kayi a wajen shi kuma shi ne za ka dawo ka yi ta mushi wannan kaga akwai kuskure karkashin wannan Allah Allah sa mu gani to babu cin zarafi kuma saboda in ka ce da cin zarafi wa za ka yi to mutumin ba zai ɗauka hatta da ko da a gidan sunna wanda za ka misali mutum ɗauko ta kasa ba wannan ba zai sa mutane su karba ai kan so ne kake mutane su shiri ko to kana ga da waɗin bakar magana mutum ya karba babu yadda za a yi mutum ya karba dole tausasawa killa yadda dai aka ce annabi Musa gaya ma Fir'auna wannan dai kaulan layyinan din shi ne kuma an gaya ma bakan magana dama kai dauka hakuri zakai fasbir kama sabar ulul azm min ar-rusul wala tasta'ti lahum ka gani dole wannan hakurin sai ka dauke shi sannan kuma wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut ka dauki hakuri kar ka zama da an zo mun barinka Allah zai nemawa ne Allah la'ancuwa ne wani Allah kai gama shi da gawara wani dai Allah sa kaza wani ba karamin arne bane wani wane ne ina dalili na san kaza ka bai da amfani wannan abu kaga bai da amfani bai da amfani kamar korewa mutane ne in kuma kala an ce shi ya zama shugaban ka sannan kuma kala an ce shi iya da haƙƙi ne akalla kalla kuma ya lalace kai ma kana da laifi yanzu aka ji daɗi a ce ya lalace ya je ya laluko zurhinka ya zo ya yayata ka ji kuma ya kallon ɗiyanka ma ka gani tun da akwai irin wannan ka raba duk ka za ka raba mutum da kuskure musamman wannan zamanin da an kawo haɗu magana ko kai kaza tana na aje kai haka mace ma an kawo ma kamera da an ɗauki kusafurar sai wani kawai a samu ya tattaro kusafurar diri ya ta sa tafka da aurora ka ji daɗi kaga kaga suka kuskure ne wanda muke yi Allah ya sa mu gane manhajin namu ba haka yake ba gaskiya manhaji sunna dole in ana sa a yi wannan yin tayi mun kalli tafarkin magabata tace ma kamar umratan sai da tayi wacin shimfida yi mai addu'a an bata shi da kyakkyawan to da Allah akwai malamin da zaka ce Allah ma wani kaza Allah saka mu wani kaza kuma wani abin kuskure ne ma yanzu wani lokaci wani ya samu wani da'iya wanda da'iyan adadi nawa suka fahimci sunna ta wajen shi da'iyan ya karantar da tauhidi ya karantar da sunna ya karantar da kaza ya karantar da kaza misali alherin da yayi alherin da muka samu wajen shi alherin da muka samu ta hanyar shi ba duk kowa bane zamu iya samu ta hanyar shi tunda shi Allah ya gaya mana shin akwai wanda ya zo ma da alheri kamar wanda ya karantar da kai Allah ya karantar da kai Qur'ani babu wanda ya zo ma da alheri makamancin wannan sai gani to kuma sai ka ga yawanci ana ta rusa iri-irin wannan ko kuma wani abin ma ina tunanin kuskure ne kawai sai in ɗauka in yi ta faɗin kaza a kan mutum ƙaramin misali na ga kitsa a wani lokaci ta wani malami sai wani malami yake ba da misali ya ce wannan budokin na ruwa a gari kaza ana saida shi kimanin kaza a nan kuma da wannan kuɗin za a sai guda biyar a yanzu ya ba da misali misalin da ya bada a da ruwa na budo dala ɗari ake sai da shi sanannan kowa ne nan ɗari ake sai da shi shi yasa ma in dai zaka sai kwa ɗaya amma aihuwa kake zuwa ka saya ba ina muku zan ce yanzu ba dala ashirin a baya dai kowa ne ya san cewa dai ɗari ake sai da ruwa nan haka ne to dala ɗarin nan a yanzu ka canza ta za ta baka dubu ɗaya da ƴan kai wannan dubu ɗaya da ƴan kai misali kwaya nawa za ka saya a yanzu a can inda ake kawowa zai saya ma biyar ko ba zai saya ba zai saya ma biyar ko zancen makul ne ko ba makul ba ne makul ne zancen ko kuma me wani matsala cikin wannan kawai dan ka ce kaza a guri kaza kaza ne me matsala ciki bahun shinkafa nan jika kaza in ka je kasa kaza kaza ne me matsala ciki dama haka abuwa suke dala 20 za ka saya ma kaza a guri kaza kaza me matsala ce nan to misali sai wani yake cewa malam wani ƙarya yake kamar ya maimaita ƙarya kan su ƙarya yake shin me hukuncin mutum ya ce ma dan wanshi mumini ƙarya haramun ne almusulu akhul muslim la yadhlimu wa la yakdhibu ƙarya ƙaryata shi to kuma wanda ka ƙaryata misali ya zama wani ne wanda yake tallata addini misali sai ka ce ƙarya yake ƙarya yake yanzu mutane abin da za su fahimta Qur'ani da Sunna ma ne yake tallata ƙarya ce yanzu cikin nan shidda akwai usulubi wani sako nake so in isar kamar wani sako ne nake son isar a nan gwamnati kaga irin wannan kusakurai ne zaka ga ana yi mutane kuma masaki menene mushkila din yawanci zaka ga mutane mafi yawa sun fi son irin karatuttukan da za a dinga wannan ya karya karyar wannan da wani dan cin mutunci cin mutunci da wani dan zagin mutane haka kamar zan iya zuwa majalisar ilimi in zauna ƙarshe ma zunubi ma na samu ba mamaki wani aka ma shari ko an yi da wani ma a cikin karatu ma za ka iya ka yi abin nan ka ɗauki mutuncin mutane ka ci mutuncin mutane inna di ma kuma hara da kuma aliku haram to kaga iri-irin waɗannan murtanin duk lokacin da zamu sai mun tsaya mun kalla lalle kuskure ne abin da wancan ya haɗi abu ne makul kuma kawai bambancin kuɗi ne to amma an dawo kuma in ce ƙarya da ƙarya in ƙaryata in kama sunan shi in ƙaryata in ce kaza kamar wani sako nake so in ba matasa to su kuma yawanci waɗanda su kuma suka ɗauki misali yanar gizo hanyar zuwa wuta sai su ɗauko hoton wani sai su ɗora kagani su kuma su ɗauko hoton wani kuma su ɗora shi mujarradin wannan hoton da ka ɗauko ka ɗora na mutum ba ƙaramin musiba duk adadin da suka gani suka zage shi ko suka ci mutuncin shi ko suka ce kaza don Allah ina za ka shiga ko an ce kawai mutuncin mutane ya halitta kale kare ka ga riba da nan sarasa ya ce yana daga riba babu saba'in da wani abu ce ƙarni ƙannuwarta kamar mutum ya armi ma'aihiyar shi sai ce yana daga mafi girman riba kuma mutuncin mutum musulmi sannan kuma irin wannan annabi sallallahu ka ɗauki misali da ya aka yi iradi da shi ya ce ra'ayatu aqwamun lahum azfarun min nuhas yamshuna biha wujuhum na wasu durahum na ga wasu mutane suna da fara tsara tagulla suna karta fuskokin su kirazan su nace su waye wannan aka ce allazina yaquluna lihuman nasu yaquluna fi aradi masu cin naman mutane masu fadawa cikin mutuncin mutane manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi miraji da shi da ya ga mutumin da zai kama ne dai ya je kiya ne dai ya je kiya a cikin wuta yace wannan wa aka ce mutumin da zai waye gari ne shara da ƙarya sai ta kai wani bango a cikin to yana da ne yanzu wannan in ka faɗi magana duk inda ke da wannan abin a duniya ko ina abin sai ya ce kuma wani abin ya rufa kama mutum kazafi ka mushi kuma wani abin ma gaskiya ne ka faɗi misali ka taɓa mutunci zai zama sababin cin mutunci to kaga wannan tun da tallace da zunubin mutane tallace da alfa alfahish wanda yake alfahish wal mudhi'a alaiha sawa au kama qal asari na sayyidina ali da me aikata alfasha da me yada duk ne sune innal ladina yafquna atashi alfahish fil ladina amanu wanda suke son alfasha ta yadu cikin mu'mini kawai sabo ne wane yayin zana ko yayi kaza ko yayi sata ko yayi sai na dauki hoton shi misali sai na haska a duniya ko sai na ɗauki labarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku al'umma fa ta lalace yanzu nan wani ne kai aikata kaza ku leka ku gunki kaga ba kai bago da kai da shi da yayi zunubin shine zunubin ka kai kana da doriya kuma saboda yanzu kai ka yada adadin mutanen da suka gani ya tasawwaru kana da zunubin da Allah ina mutum zai shiga da wannan ina ma ibada ta mu take ina ma wace ibada ce muka tanada wanda zamu biya waɗannan abubuwa din kaga dole sai mun shiga tete mu ba haka nan ba mutum zai je ta kare mu insha Allah kare mu shi malami ai ba ami bane eh eh duka suna duk akwai masu irin wannan su yawanci masu wannan za ka samu dama jahilai ne ko marasa tsoron Allah marasa tsoron Allah sai su ɗauko ma hoton mutum ko su shawwa surarka ko su cire tufafin mutum ko su yi kaza duk suna irin wannan su ɗauko wani su ɗora su nuna wani ba riga su nuna wani kaza duk suna irin waɗannan abubuwan su kuma duk za ka samu cewa mutane ne waɗanda suke ‘yan koren shaidan saboda jifan waɗanda suke mummine su ne albabuna lilbur'a il'ana masu nemo laihi su jingina ma kubutattun bayi faratattun bayi dama na abin duk ana yi wa man yaksub isman summa yarmi bihi bari'an faqad hitamala buhtanan wa yatamamu bina wanda zai yanko zunubi sai duba wanda ya baranta sai laka mushi to lalle ya dauko kage wanda yake mai girma Allah kare mu tace ma tamara umarta illa huwa shahidu lalle bai ba umara a nan sassan bai wata umara face na tare da shi kaga Allah sai ta ƙara jangina lalle kam abubuwan duka haka ne amma ka ce jahili ne bai san ba komi wannan jahilan malaman wannan kaza kuma tana yiwa ma hi ka sanin abu to mahallin shahil da na ɗauko can gabar shek abdulhab sai ya je madina sai kirawo matasan gabaki ɗaya sai suka zamna kasar ɗin da suka zamna tun bayan lisha sai da suka akwai jarsa da yadda suka kai sallah asuba akwai jarsa da tun lisha sai da suka kai asuba shi da su matasa ya ce duka ku zo da duk dalilan ku kama ki ɗaya da abin da ke kama ku zo da shi ya ce ni wa da marabina da shi ɗalibina ne da gida na ma ki ɗakin gida na ma ki ɗalibi ne mai ƙoƙari yana zauwa karatu ya ce sai muka yi ban kwana da shi ce mun zai je guri kaza karatu yana zauwa da mutum bukari yana zuwa kaza ce bar bina da shi kawai sai da na ga ya fara kawo kamera yana ta ce a kaza ya ce mara bina da ya ce ni ku samu mu mashi ɗalibi na da ya maci ni ku samu mun shi ma ya ce saboda na ji wa mara bina da shi na gida na aiki ka gani to misali aka zauna yanzu duka abubuwan da suke jarra haƙin suke ce a kaza gaba ɗaya suka abin da zai baka mamaki kawai ake taka maka wane ce kaza wane ce kaza kawai za ka yi ta jin demi abubuwa kawai bai huce komi ba face zato da wani dai abubuwan da kawai suke ina tunanin wane kaza wane kaza kaza kawai shi ne wani zai zo ce ma wane a majalisar shi ya ce kaza kai ba kai baka ji wane ka da shi kaza ce wane ya dauko aqida ta daidaita kaza wani ya dauko wata aqida da shi mutumin bai masa fawa bici illa huwa shari wa ma tamar fi rajabin qat ana anas radiyallahu anhu annahu suila an tambaya anas kanni kami tamara nabi sallallahu alaihi wai umra nawa ma ke qal arba'an yace umra umratul hudaybiya umra ɗaya ta hudaybiya fi zulqada a watan zulqada haifa saddahu al mushrikuna inda mushrikai suka hana shi shekara tana shidda wa maratu min al-am al-muqbil umara ta shekarar gaba da aka yi sulhu daga cikin cewa ba a rai umara ba a shekara sai shekara ta gaba fi zulqada ita ma rai a watan mi zulqada haythu salaha inda aka yi maslaha da su a shekarar zazu wa maratu al-jirana da kuma umara ta jirana id qasama ghanima lokacin da ya raba ganima urahu hunaini ina ga ganima ta hunain shekara ta nawa takwas qultu kama hajja hajja na qala wahidatan yace hajja daya wa bi ruwayatin annahu qala ya tamara nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yayi umara haythu raddu lokacin da suka mai da shi wa min al-amil umratul hudaybiya wa min al-qabil da kuma shekara ta gaba na umratul hudaybiya wa umra fi zulqada da kuma umra ta zulqada wa umra ma hajjati da kuma umrar da ya tsara da hajji kenan umra hudu har wanda ya ta kirani an al-barra bin azib radiyallahu anhu qala kenan nan gurin kaga ibnu umar wahami yayi wahami yayi shi yasa nan baka ce ba ibnu umar ya tabbatar aisha ta kore al-musbitu muqaddamun ala nafi a ai wahami ne ibnu umar yayi ka gani saboda haka kenan nan gurin ka'ida ba ta yi ba aiki an al-barra radiyallahu ta'ala anhu qala itamara rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi umara a watan dhulqa'da qabla an yahujja kafin hajji marratayn yayi so biyu a nan gurin umara ta je rana annabi sassan da dare yi ta shi yasa kenan wasu ba su da masani a kanta kenan wanda suke da masaniya kaga su tabbatar da ita wanda ba su da su ce yayi biyu sai ta kirari uku saboda wacce da dare ne annabi sa sai huta jirana ya dauko haramayi sam umratu tan'im wannan babu zai mana bayani akan umara ta tan'imi ana abdurrahman bin abi bakar radiyallahu anhu daga abdurrahman bin abi bakar radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi an yurdifa aisha ya goyo ‘yar uwashi Aisha radiyallahu ta'ala anha, wannan ya nuna mana muharrami ya halitta ya ɗauko muharrama shi a bayan abin hawa, a bayan abin hawa, da kwai ustaz inda za ka gaba ya ɗauko ko ƙanwashi, ko zai shi mata armi haka, ko ƙanwashi mata armi ya dinga je goyo ta a bayan inji. Eh, eh, ga kamar ba daidai ba ne ba, akwai masu wannan, sai kamar ba daidai ba ne. Na dan in dai shi wannan ɗinka ce muharramar ka ce, kana iya ɗauko ta a bayan inji ko da mata arme ce ai ɗan uwanta ne ka gani sau da haka kenan annabsan salam ya gama su da abdurrahman an yi rufe aisha wa ya amiraha ya je ta ɗauko harama umara mina tal'im daga tal'im yana daga rukunai na umara kenan za ka ɗau harama daga miƙati shi ba zai zama to kai harama daga miƙati amma mutumin da yake makka shi kuma zai zai huta gurin da ya mai kusa wajen haramin da ya kusa to kaga yanzu Aisha tunturi tana cikin harami ne to yanzu za ta yi umara sai aka hutar ita zuwa kenan tar'in saboda shine guri mafi kusa wajen harami ya yi sauki kenan wanda ya kai aka je ta yoniya sai ta zo ta yi umara wannan suraka abin malik bin juhshim laqiya nabiy sallallahu alaihi wasallam suraka ya hadu da manzon sallallahu alaihi aqaba wa huwa yarmiha yana jifa faqala alakum hadhihi khassa ya rasulullah wannan ta keɓance ku ne umara nan a wata daga watannin hajji ƙalala ballin abadi ya ce wannan har abada wannan hadisi na farko na umara ta aisha radiyallahu ta'ala anha ya nuna mana ya har mutum misali ya ji ƙaiƙayi ko ya ji damuwa kamar yadda aisha ta ji damuwa yana iya umara wadda take mufarar kaga aisha kirani ta yi kirani ta yi amma sauran matan manzo da sassa su kuma tamattu'i suka yi to yanzu Aisha sai take samun damuwa tace yanzu zamu koma duk suna da umara a ware da kuma haji ni kuma ya zaman to ta game da haji ce to dan Annabi sai ya dada ranta ta samu kwanciyar hankali sai aka ce to ashe ayo ta yi umara ke aje ta umara shi yasa shi Abraham bai ba sura ko Annabi sallallahu alaihi bai huta bai wata umara surar sabai ba su huta ba su bai wata umara shi yasa abin da ya hinkaje kai haji karka huta kuma bayan ga dama ka je ka sake wa wannan sai dai Allahumma inda kai bukata makamanciyar wannan ko kuma misali a ce kun samu tsiku kun samu tsiku to wannan ya halatta mutum ya huta je wannan ya halatta amma annabi sallallahu alaihi wasallam fa bai huta yayi wannan ba haka kuma sahabbai haka ma Abraham ma bai yi ba irin yadda zaka go su bayan an gama hallawar su huta can su ɗauko harama kuma su dawo su yi hallau dai su je su su dawo su yi hallau su je su dawo su yi wani ya ce nama babana nama waye ina nama waye diga a yi ta maimaitawa kenan wannan ya nuna wanda yake maka in zai umara zai huta gurin da yake mafi kusa ba sai masujid aisha ba gurin da yake maka kusa kawai saboda shi nan gurin shine mafi kusan kenan hillu sai kuma mushirikai aka ce ƙureshawa suna suna ƙin suna ga abu ne mai muni a yi umara a wata daga watannin hajji shi yasa ma duk umaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zama mi a ashhurul hajji dan saboda a khalafa musu su suna ga mummuna abu ne mutum yayi umara a wata hajji shi yasa ma manzo Allah sallallahu sai wajabta ma sahabbai yin tamattu karshe sai umarce su umarni na wajibci akan su warware hajjinsu harama su da hajji su mai da umara su yi tamattu'i saboda a saba ma wanda suke mushrikai kuma ga dandazon jama'a sun zo su su ƙara tabbatar dai da cewa wa ya halitta a yi umara a wata daga watannin hajji shi yasa duk umarar manzalar su sassai su dan khalafa musu wannan ya nuna duk inda ya zama to mutane suna da wani itikadi to lalle lalle ka aikata abin da zai zama ka khalafa ma wancan abin ka zo da abin da zai zama mukhalafa na wasu ba kamar yadda wasu suke tunanin kamar fitina ne ko ka sabani ne ko ka rabuwar kai ne mutane suna wani abu na ba daidai ba kai kuma ka saba ma wani a su su ne masu rabuwar kan ita gaskiya ai ta suke hada kai kenan a nan gurin abin da yake gaskiya mutane kuma awam duk an haɗu gaba ɗaya kan khalafa ma abu to lalle ka zo da gaskiya idan sau da mutane su kanta sai su zamsiya ba kuma game yadda suke ce ai sai an karantar da mutane ai kaza a shi aiki ai shi ma karantar wace kenan sai dan saba ma wancan itiqadi wanda yake nasu babul umratu lailatul hasba wa ghairiha sai baban da yake nuna mana halaccin yin umara lailatul hasba daren tahiya gida wa ghairiha da wani wannan inda bukata misali kamar wancan mutum zai iya yi kuma in yayi tayi in yayi tayi kenan daren sabka a muhassab حديث عائشة رضي الله عنها في الحج تكرر كثيرا يا ميمتو وقد تقدم بتمامه يا غباتا غبادينش باب أجر الأمرة على قدر الدصد لا دم أمرا yana zawwa gwargwadon wahala da mutum ya sha amma nan wahala cikin ibada wahala shan wahala cikin ibada to yana ƙara ma ibadar lada amma ba yana nuna ibadar da aka sha wahala ba kuma tafi wadda ba sha wahala ba saboda galilatul qadar khairun min alf shahr dare daya aka ce ibada ce shi ta na dare dubu ai kaga ibadar dare dubu ai ta yi wahala akan ta wannan to wannan kuma zabin Allah ne fifiko ne na Allah subhanahu wataala amma ibadar da aka sha wuya cikin ta kamar misali a ce kun zo haji a shekara an yi zahin da ya hina waccan shekara to wannan mai zahin in Allah ya amshe ta ya amshe waccan to wannan wanda aka sha zahin da yawa da kibi tayi ta yi waccan fatala. Wana radiyallahu ana fi ruwayatin annan nabi sassan ƙala lahafin umra. Annab sassa ya gaya mata dangane da umra ce walakin na ha ala ƙadari na faƙatiki, gwargwadon kashe kuɗinki au na sabiki ko kuma gwargwadon wahalarki. Yanzu kakanninmu da suka dinga tahiya hajji ta ƙafa, to hajjinsu ta hita mai shirki kawai in Allah ya karɓa. so da ai kaga za a yi wata uku ana tahiya a yi wata uku ana dawowa wani ma a hanya za a yi shi wani ma kura ta warce shi ta cinye shi in an zo sai an kunna wuta an yi abin nan a kawo a kwanta a tsake saboda namun dawa ka gani wani kaza ya same shi hanya sannan a je a hau kwale-kwale a kama tahiya to yanzu ka gama da wanda kawai da ka shiga sanyi kare kawai kana shiga ana sauka kaga ai baka kwatanta ba wahale ba ɗaya ba ne ba kenan gwargwadon wahalar da aka sha gwargwadon abin nan irin yadda na baya suka sha wahala a ibada da abuwa mu yanzu nan ai kaga tafi su ne yake kana cikin masallaci da wani mukayyafa da banka da abin da aka ka kwatanta da yadda aka sha wahala baya kaga ba dai bane ba da irin yadda aka sha wahalar talauci da abin nan mutum yana da kumfule ɗaya biyu in na jinsa ta taba sai ya wanke ya yi kaza kai kuma da kawo wannan kyabin za ka yi wani takalmin ma da zai sa babu babun matahillul mu'tamir yaushe ne mai umara zai warware an asma bin tabi bakar radiyallahu ta'ala anha annaha kanat kullama marrat bil hajun duk lokacin da ta zo girmawa ta hajun ta kula yace ce sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad Allah yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muallamin umma kenan laqad nazalna laqad nazalna ma'ahu ha huna ta ce mu da shi mun sabka a wannan bigira wani an yau ma'izini khifafun a lokacin ba mu da nauyi kalilin zaharuna abubuwan hawan mu ba su da yawa ba mu da kaya masu yawa sannan abin hawan mu ma ba yawa kalilatun auzabina guzurin mu ma bai da yawa ka san mutane akwai san Allah da kuma son addini da abin kawai gari za ta tarar duk ƙauyen a tashi babu wani hanya ne wasu a dinga nema shi ne wasanin din mutane a sudan da wannan duk da aka yada zango wani daga nan kawai ya zauna shi kenan in ya dan yi sana'o'in shi wannan ya je ma hajjin sai dawo na amuta ga guri ko ya ci karo da wani malami yana jin daɗin karatu ko na abin da kawai ya zauna shi shi kenan nan ma ya ishe shi ka gani to tashin wanda za a yi kankace ba fa dole ne da guzuri ba wani a hanya ma za a nemi guzuri ana sana'o'i ana ayyuka haka ta ce to kalilatun auzaduna ka gani guzurinmu ma karam amma za ka je ka haji ka je ka kama wata otal mai tsada abinci mai tsada kamar ka je yawon shakatawa ba dole ba ka yi ta ɗauko hoto ka je can gurin ka ɗauko hoto ka je can ka ɗauko hoto mutum ya je haji ka ga ya koma tiƙeƙe mutum ya ce na ba
No.
gaskiya ne imanin ba ɗaya bane ba ƙarfin imanin ƙarfin sa Allah da sa addini ai ba ɗaya bane sai kuma abu na biyu da akwai ɗan su ƙa'idodi duk da zaka ga misali wanda wancan lokacin ƙa'idodin babu su yanzu matsalar inda zaka kama hanya da zaran ka ƙetara wa ma'aiki ce cafke ka za a yi kan ka ƙetara cadi wannan da wuya ka sha zuwa cadi da wahala da wahala ba ka gani imara ai wannan ɗaya ne daga ci abin da ya sa kaga kafirai suke mana abin da suka ga dama kan yanzu inda a ce ba faranciyar wannan wannan isra'ila kinnan yahuda nan da tohima ba mun kashe su ba tohin mu ma kashe su zai ba ma wani abin ba kaga da tare ba mun yi huta waran dan gowa mun je gaba ɗaya mun ka cancana su an kare ka gani ana su ba binta shi yasa kawai Allah baka dama lokacin da ka samu dama mutum ya je ya kan shi kaga hajjin ma kaga a jirgin ma kaka a jirgin ma kaga shi an yi shekarun da babu damar tahiya ka gani shi yasa nan sun sai ce tamatta ubi hadal bint in kana da kuɗi kawai ka je ka mura ba dole abin tsada ke wataran wata ƙasar za a samu rashin jituwa ta ce ƙasa kaza ba za su biyo ba sararin samaniya yanzu kewayen da za a yi sai lillinka kuɗi ka gani to duk iri iri wannan ko kuma ana yaƙi yanki kaza ba yiwuwa jirgi ya bata sararin samaniyar su dole yanzu ya yi kewayen kaza to kenan kana inda inda kana nuku-nukutu da kuɗi baka je ba ka sabke farali tun daga miliyan uku kana bar shekarar gaba ya rage ya rage aina ayi da wahala ya rage saboda hakan ma ya ake su kafiran wa bakin ciki suke gani suke kawo ma dudin kudin nan kawai ayi ta zuba kawai mutum talaka yi noma ya kiwo ya kaza mutum ne hozo yi noma ho a yanzu ma kuma a yanzu ma kallo na zaka jinjina ma mutanen akwai dattijan da ya kai shekara saba'in zuwa tamanin in bai kai tamanin ba saba'in da ya katkata ya wuce ta kuma yana da rauni yana da rauni ba rawacan ya sai da gidan shi ba rawacan ya sai da gidan shi ya ce zai je shi ya ma ma'aihe shi haji lokacin yana da ƙarfi ya yi haji da dama har ma ma'aihin shi ma ya ma ya ce to ya samu matsala kasan yara na zamani sun ƙi mashi abin da ya ce to shi ma yanzu zai sai da gidan zai je ma'aihe shi zai je yi mata abin da ya sai da ko dai gidan shi ko gonar shi ya sai da ya biya ta Najeriya. To sai aka samu matsala bangaren abin da shahi a fasfor shi. Ana aka samu matsala ya aka maido mishi. Sai sarrafa kudin wajen yi mata wajen gidan mata masallaci ko na abu. To za ka samu mutum zai yi noma. Wannan noman gaba ɗaya da ya sai tattara sai da ha sai da haji. Kaga har yanzu da kwai masu ƙarfin wannan wannan gaskiya ne. saboda su ne ma'ayabuwan suke tafiya. Ta ƙulu sallallahu ala Muhammad, lagan na zanna ma huhahuna, ta ce lalle musa kaga waɗanda suka san irin ni'imar da manzala salasa ya zo mana da ita. Malamin al'umma gaba ɗaya, wannan karatun da muke annabsa sai yana da ladan shi. Sallar da kake annabsa sai ladan da aka baka za a bashi. Azumin ka saboda shi ya koya maka. ba wai ka ce ba bare ko ka yi salati ka ce na ba manzala sassan salatin a'a ko ka ce ka ba shi ko ba da manzancan ma ka ce ka ba shi wita adadin ladan shi zai samu ladan ma kai baka samu ba shi shi ya koya ma kai kana iya yi ba dan Allah ba shi kuma a ba shi ladan kai da kai baka samu ladan ba shi kuma an ba shi ladan koya maka ne to yanzu wannan ni'ima din da Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim har a ce ma Allah sassa ya karantar da kaza ka tsaya kana inda inda har ma ka dinga wai kokarin kwatanta magana wani da ta manzo Allah sassa ko hankalinka ka gani tace laqan nazalna ha huna ma anan mun sauka tare da shi wana ne yau bayan khifaf muna shakwat qalilun zaharuna abubuwan hawan mu ma ba su da yawa qalilatul awsaduna guzur mu ba yawa fata martu ana ukhti aisha muka yi umra da ni da yar uwata aisha wa zubair da Zubair wa fulano fulan da wane da wane da wane falan ma masahanar baita lokacin da muka sumbaci masahanar baita muka shafe muka sumbaci ajar al-aswad ahalanna sai muka warware thumma ahalanna min al-ashi bil hajji washe gari kuma sai zamanto mun daga murya mun yi harama da haji kenan inda mai umara ya yi tsawafi ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa shikenan sai ya warware lokaci ya kuma da babu ma ya kula idan raja min alhaji awil umra awil ghazwi baban da zai yake karantar da mu abinda mutum zai faɗi in ya dawo daga bulaguran hajji ko umara in Allah ya ma ni'ima ka je ka dawo kaga ai ni'imar Allah subhanahu wataala ce musamman wancan lokacin da ake tahiya kawaya in yanzu ne ana magana da kai ta waya to wancan kana hodo da ban kwana za idan kai ba ma tabbacin za ma ka je can ba ma tabbacin ba an tahin ma ko ba a je ba ma kai ba tabbas so in ka dawo daga bulaguran ko haji ko umara ko yaki ku ne ko ka tayi misiyar ku ka tayi yanki kaza ko ka dawo ai ni'imar Allah ce mutum nawa ne kawai sai ya ko aka kama uwaye shi amma kai kaje ka shiga gagwarmai da balahira kaje aka yi kaga gumurzu adadin abokan ka da yawa suka mutu kai kuma Allah ya ja kwanukan ka kai baka mutu baka dawo yanzu ka zo kawai ka tsara wani baye da wani masha a tabban zalimi godiya za ka ma Allah da ya ja kwanukan ka saboda waɗancan kin ai inda Allah so da kai ne matsayin su ka gani sai ka musu watan su Allah sa shahada suka yi kai kuma Allah subhanahu wataala sanya kwanakin naka da ya ja su zama da albarka ciki to haka ake so ko soje ne dawo daga mai sanye wani ana bula amma ba a dawo ba ana ihu kaga an yahudu tsiyar da suka bamu sai a dawo ana danyen baki ana ihu an ce nasara ana ihu ana daga hannu ana bila ana waka da fitsara da batsa da abubuwa marasa kyau har a jawo fushin Allah subhanahu wataala za a tahi ana batsa ana ihu ana danyen baki ana abin gumiya wannan ma ba ya fusatar da Allah ba kaga kato yana abin ma abin koya ba zaka sauke da Allah irin waka ta yara mata ka gani Allah kiyaye Allah cire Allah samu gani ai yahudu sun cutar da mu la tattabi anna sanana man kana qablakum wa hadhal qadda bil qadda hatta law dakalu juhra tabbin la dakhaltum qalu ya rasul al yahud wa nasara qala faman kuma zaka ga matasan musu suna jin dadin waka sa kamar su hatta shi kaga asa Allah dan yan bakin nan ba dadin shi kaji a dinga sa ba dadin shi shi kuma wani da ya je a gudu ma wani ya gaza mata suka tsere mishi kuma yanzu yana sawa a soje yana sawa ka gani ayabin kumya ne da yawa wani za ka Allah ka sha shisha ka sha waye duk ƙirji ya riske ba dole kuma mace ta tsere ma ka san dai ƙarshen abin kumya ƙarshen abin kumya kana matashi a je gudu mace ta tsere ma ta ci gudu ka gaza cin wuce Allah ai mu daina dawowa kawai a diko kamata ya darma Allah ta gani to girji a riske ayo kai ba ni duk bala'in mace duk bala'in mace na san da koyar da na koyar san gane ba tare da kasan shirwa aka ce zaci gudu amma duk bala'in ne mace ka san dai abin komiya ne sarmayi matashi wanda shekara ashirin ma bai rihe ba dan Allah wace mace ce za ce ba shi wa ɗabi'a dama hukunan nan ya saba shi ita kuma hira za ta fara ne ko dai kai ma mara yi in dai ba mutum sun tsere ba ba ka ce akwai mata yan bala'i eh ko an tsere maka ka gani a ce mace ta tsere ba a ɗauko ka ambulance da ma irin wannan mata ake sa su ɗauko su a jere ɗan kara-kara matan su ɗauko su a sama ka gani ga nan da an yi ba sai tattarkan shi bai tsere Allah irin su mata ya kamata a tura su sama wani barangar su kasu gida duk a gansa musu ihu ana abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala wa anna rasula sakana idza qafala min ghazwin annabi sa sanye dawo daga yaki aw hajjin aw umra ko haji ko umra yukabbiru ala kulli sharafin duk wani guri na tudu in yazo zai kabbara sau da nuri amsa Allah shine madaukaki Allahu akbar babu wani abu sama da Allah su Allah shine sama da kowa da komai min al-ard salatata kabiratin kabbara uku yake sun mai kula sai ce la ilaha illallah ita wannan kabbara wadda kake gani tasirin ta yadda take karye zuciyar kafara annabi sai sai ke cewa la sautu talha fil ma'araka ashaddu min as-sayf sautun talha ya fi tsanani sama da takobi akan kafara wannan kabbarar da kake ganin ta kwanaki da rediyon jamus suna hira da wani sojan isra'ila kaga da yake hudin irin yanayin da ya samu kan nashi da yanda kabbar suke jin ta ta sai kamar ji suke ta sama ta ina ne haka wasu irin mutane ne yace gani wannan bala'i ya ishe ban na iya barci he na shagiya hancin hantar ciki na tana kadawa yace wannan abin a hwasa shi ka gani wallahi yace ban na gaji da wannan abin ban na iya barci he na shagiya ina tana abubuwa hantar ciki na tana kadawa da sun ji kabbarar wannan gaba ɗaya su tunzara sarasa da sun ji kabbara ka gani amma sai aka raba namu da kabbara sai aka raba namu da kabbara yanzu su yan ta'adda wannan su ne wanda ka suke kabbara kale ka su ho marasa gaskiya su suke kabbara kalmata haƙƙin yura da bihal ba kaga ai su su ne ba su da gaskiya su yan ta'adda go to amma kuma su he suka ɗauki kalmar ta gaskiya suke nihin barna da ita kuma mu namun sai suke ɗaukan kuma waƙoƙin da ihace-ihace. Wanda inda namun suka rike kabbara, ƙa'ida ita kabbara tana ƙara ma mayaƙi ƙarfi sama da ƙarfin shi. Kabbara tana sa wai zirgin kowace da ila kowace. Ya yau da zina amuru zalikin tafiya ta fasbutu wasu kurla kafir. Shi wannan takabiri ɗin da ambata Allah an zo wajen yaƙi, to shi yake saman ma mayaƙi wani ƙarfi na bala'i. Da ƙarfin zuciya da kuma karfi na jiki kaji inda abin yake to in karsa wannan kuma dole akwai rauni amma inda a ce za a gane jami'an tsaron musu dinga kabbara su girmama Allah to da ka sha mamaki Allah da duk wanda suka haɗu da shi zub da makaman sai ya juya ya rabta Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen irin wannan mu'amara Allah tabbatar mana da addini kuma da wannan ya samu duka komi an kare Allah duk komi ya kare da an gyara wani abubuwan da an kare wannan yanzu addan kama a ce musu duk zaka ga an rasa su sau da ba za su iya ba ko kowa da ba su iya dama ba su da su kansu sun san ba su da gaskiya kawai suna amfani ne da wani kusakuran mu ka san kamar shaidani ne yanzu aljani ya gane kana da matsala kana da matsala baka kan daidai tore na kai ke sai ta wasa da hankali sau da tuni yanzu ya fahimci kai baka da gaskiya to zuhiri na ka to haka ne ka'ida mara gaskiya ya gane yanzu duk yahuda na rashin mutunci da suke mana suna lura ne da kuskure ba inda muna kan daidai dodar da wahala kuma inda zaka gane wanda a ce kai wani babba ne a guri na ƙasa da kai su gane kana kuskure kai ko gidanka a ce matarka ta gane baka da gaskiya baka da wani kata basu Allah kaga matarka ta gane banka da gaskiya ɗiyanka su gane baba yana da matsala to za ka ga kamar baka iya baka da fawa yana hana ka fawa baka iya sa ta ka hana ta kai kaza saboda me yasa kai ma kana da matsala shi yasa ita gaskiya ita ce kawai take sa ka samu wani fawa nan ƙarshe Na'am. gaskiya gaskiya gaskiya ne addu'a ai gaskiya ne la ilaha illallah wa daula sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna taibuna amiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqa allah wa'ada wa nasara abada wa hazama al ahsaba wahda kaga duka ce da kai tabbatar ma allah subhanahu wa ta'ala shine mai iko aibuna mun dawo ta'ibuna muna masu tuba ga ubangijinmu abiduna muna masu bautar Allah sajiduna masu sujada li rabbina ga ubangijinmu kade hamiduna masu gode ma Allah nasara sau da wa nasru illa min indillahi azizul hamid sadaqa Allah wa'ada Allah ya gaskata alƙawarin da Allah ya gaskata alƙawarin shi mi Allah ya bada fatawa ka gani Allah ya yi alƙawari wa'ada Allahu alladhina amanu bis salihati la yastakhlifannahum fil ard sadaqa Allah wa'ada لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين انا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله وعده الله يا قصد القول دي ونصر ابدا يا بعد غلبة نصر غباوش وهزم الاحزاب الحق kuma ya karye jami'un kafirai shi kare da nuna aikin na Allah wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah haram to so ake ma wai in ka dawo daga yaki ka ci nasara ba a san ka ringa nuna izza ka ringa nuna ma tawalu nan sassan da haka za a shiga maka fato maka kan shi ma a saddake haɓar shi tana kusan taɓa sirri shi kuma yana karanta inna fatahna laka fathan mubina dan nuna nasarar daga wajen wa take daga wajen Allah take ka gani to su ake da koshi zama akwai tawadu da sallama ma Allah ce na haji in na na e ai kudin shi ma zai amsa a ka'ida kudin ai an biya me an bashi ka gane shi ai tuntuni kudin nan da ya mallake shi kaddara he aka biya mai kudin sai ya mutu kaga ai kudi na shi ne shi aka biya ma to amma shi bai da istita'a an biya mai amma bai da istita'a me bai da istita'a babu guzuri tahiyar nan da zai yi ta wata guda kaga abinci ya zai bar ma iyalai shi ko sama da wata guda saboda haka dole yana buƙatar guzuri biyu na iyalan shi da can da kaza duka to sai zaman to babu wannan yana iya amsa kuɗin shi shikenan ko kuma in mutumin ya yi son ya je shi hajjin sai su zamna ya karanta mai a hili ba wani abu ba to lalle da kake gani sai na huta ne ko yau mai abincin yau ban ne da sai na huta nake samu abin da iyali na za su ci kenan in na tahi wa zai mun kaza kuma sannan ma ina da ja in na tahima guzuri kadai shi kadai ba zigegge kai shi kadai wani abu to dole akwai da sai a tsaya a ce in kuma hallau da kwai bai da wani tsayayye ta yayyo akwai kudin ma akwai ɗin shi da yake kula da tarbiyyar su bai da tsayayyen da zai tsaya mashi bai da wani shakiki kaga ai babu istita duka irin wannan mutum sai ya karba ko kuma da basu suka da wasu abubuwan da su ne babu aula to wannan kuma in kuma masu basu sukan za su jinkirta mai da je aikin hajji in hancin ta zama karbabbiya ce to Allah zai buɗe mishi zai yi rahota sau da yadda an samu hajjin mabaru to ita ƙarshe ne in dai hajji ta zama karbabbiya ba ta ɓaci ba to lalle hatta da ma manya-manyan zunubai inda ni ya tuba je hatta da kaba'ir zunub tana yafe mishi hatta da kaba'ir zunub ana kankare sannan kuma zai samu wadata yanzu zai zama kamar sabon larai to kaga ai ba karamar fatsala ba ce ba haka da gaskiya tunda da gudu ma zai ce da gudu ma zai ce bari to tunda haka ne a ba wani wannan wannan haka yake wannan muka wani daidai Allah tsara mu ala sakon mu Allah tsara mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bari amin yalla muka tattara mu ala Allah tattara mu da aljanna sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا